الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الألهانيس ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a babi na ɗari biyar da ashirin da tara mun bi hadisi guda ɗaya a cikinsa hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da tara inda kan daidai nan sa za mu dawo mu ɗora kuma darasi na ɗari da hudu ko biyar darasi na ɗari da biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai yake babu kai ba asbahta babu da yake magana akan ya halatta a ce wa mutum wato yaya kawai gari barka da asuba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الجسيم عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال لما أصيب أفحل أفحل سعد يا عند أكيوا سعد rauni a jikin wannan jijiyar ta ta jikin sangalalin hannu yau malhandak a ranar da aka yi yakin gwalalu yakin a hazar ta sakala sai jikinsa ya nauyi fa hawwaluhu ko kuma hawwaluhu inda ma'adin yuqalu laha rufaida sai suka dauke shi suka canza ma guri suka mai da shi gurin wata baiwa Allah da ake kira rufaida wanda rufaidan nan mun faɗa sakin da yake mun ce ita ce wato yawa liki wato no ta farko da ake magana a kai wa kanat tudawil jurha ta kasance tana yiwa marasa lafiya wato magani فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول النبي يا كسنتي domin tanti aka kafa mar kusa da annabi alaihi salatu wasalam idan ya je wucewa ta gaban sa sai ce kai ba asbahata an kwa kai ba amsaita an kwan lafiya ko barka da yamma wai da asbaha wai da asbaha kai ba asbahata idan kuma safiya ce sai ce barka da asuba wa yukhbiruhu sai ba shi labari wannan hadisin mun biya shi satin da ya wuce hadisin da zamu tashi shine hadisin wato hadisi na 1130 قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري يوا قال يتي وكان كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم الثلاثة الذين الذين خلفوا جنا لكن سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا to shine yana ɗaya daga cikin su Kaf ibn Malik yana cikin wayannan mutane ukun da Allah ya karɓi tuban Annabi na Abbas na Ubarahu Abdullahi da Abbas ya ba shi labari jiwa Abdullahi da Abbas ya ba wa Kaf ibn Malik labari na cewa Allah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sayyidina Ali ta Abi Talib Allah ya kara masa yadda kharaja min inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gura Annabi alaihi salatu wa salam shine kharaja min inda Rasulullah shine Ibn Ishaq sahibu sira yake cewa kana hada yawmu qabdin Nabi sallallahu alaihi wa sallam randa Allah ya karbi rayuwa Annabi alaihi salatu wa salam a ranar ne don za ku iya tuna annabi ya fara rashin lafiya tun daga ranar juma'a kwana tare rashin lafiya ce ta kwantar da shi a gida tun daga ranar juma'a har zuwa litinin wata litinin din da ta zago asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi to shi ne ranar litinin da safi daga karfe tara zuwa sha ɗaya annabi ya bar duniya shi ne mutum da ya fi inganci za ka iya ganin wani zancen cewa a gabar ko lahadi amma zancen da ya fi inganci shine ya rasu ne ranar litinin da hantsi lokacin walha da ya karfe tara wasu ce bandara wasu ce goma wasu ce sha daya a wannan zakarkanin ne ba wani matsala a kan lokaci to ibnu ta haka yake cewa ranar da ibnu abbas ya fito sauran labarin da yake bayarwa ai a ranar ne da safi kafin annabi ya bar duniya to me ya faru ku zai ke cewa fi waje an yin nabi tuwa fi ya jini ta ji karin bayani a rashin lafiyar da annabi ya bar duniya ba ne mutum bakanin na su sai mutane suke cewa saboda kullum zuwa ake kofar gidan a karfai karfai ya tsaya saboda yadda suke kauna annabi alaihi salatu wasalam yana fitowa ka ga mutum da bai da lafiya musamman gurin da ba a bari a shiga in wani ya shige ya fito yana ga an yi kansa ce yaya to ibn abbas wato yana ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yana fitowa daga gurin annabi alaihi salatu wasalam sai mutane suka yi kansu suka ce ya abul hasan ya kai baban al-hasan kai fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jikin annabi kuwa ya yawa yi gari yau kowa yana so ya jiya ya jikin annabi alaihi salatu wasallam kana sai yake asbaha bi amdillahi bari'an wane mutum ya wayi gari cikin godiyar Allah madaukakin sarki bari'an sai faɗi cewa yana mai koshin lafiya ai mufikan min almar ya ba ta sauki irin abin nan dai da ba wuce yake faɗa ya jiki a ce da sauki da ba ka ce faɗa ko da cikin yayi sauri ko za a ce da sauki ba wai ba sauki ba ciwon har ne sai ya jiki yake ba sauki to saboda haka da sauki wato ya wayi gari cikin koshin lafiya da sauki kawai ba ne mutum kada yake ba kada Abbas bin Abdul Muttalib da yadi to kaga sai babban sa Abbas kan Abdul Muttalib dan uwan mahaifin sa yana Ali sai ya kama hannun sa yana Ali da ya kama hannun sa ya rike me yake ba saboda haka fa kana sai yake har aikata sai kana ganin ko ba ni labarin fa anta kai wallahi ba da salatin Abdul Azza la haula wala quwwata illa shi da yake da fili ne hangen da manya suke ba shi yara suke yi ba da ya rike hannun sai na dan ya ji amsar da ya ba mutane sai yake da shi kai shi yanzu kai kana ganin bayan kwana uku ba ka cikin waɗanda za su bi abin nufi daga yanzu zuwa kwana uku kana cikin mabiya ba kai ne mabiyi ba ba kai za abu ba kamar yana mai albishir cewa bari da kwana uku annabi ya bar duniya in ji babban sa za mu ji dalilin da ya sa ya faɗa haka cewa a je wasu manya suna iya gane mutum da wahala ya tashi ba me dalili tunda shi kaga shi ma ai babban annabi ne tunda sai na alƙarin annabi alaihi salatu wassalam sai ce nan da kwana uku kai din da kake magana bayan kwana uku abdul asa ai yana nufin tabi'a abin da yake nufi kenan sai dai kai biyayya ai bila izzatin inda Allah ba ka zo kiji ba gurin mutane daga yanzu zuwa kwana uku da kake cewa ya warke kina ya ce da yake yi da cewa shi mabiyi zai zama babun sa za'a yi ba abin da ke khilafa da za a yi to ba fa shi za a bawa ba tun yanzu ya fara gaya ba cewa ba kai za a bawa khalifa ba tun yanzu ya san dan gida ne to wai ni wallahi sai Abbas da Abdul Muttalib yake ni kuwa na rantsi da Allah la'ara ina ganin cewa to kun ji yanzu karatun zai fito la'ara a wato yana karfafa cewa ai azunnu bi tajriba ina tsammani saboda yau da gobe kawai tajriba ba wai likita bane yau da gobe ɗan uwan mahaifinsa ɗan uwan ɗan uwan mahaifinsa ko kuma ɗan uwansa da yawa sai rasu a gaban gidansa yau da gobe sai yake da jiri lara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sau bai tawaffa fi maradi hada kaji ina tsammanin wannan rashin lafiyar da kake ganin cewa annabi ya samu lafiya ba zai tashi ba duniya zai bari a kanta inni arifu wujuha bani abdul muttalib inda al-maut sai ya kara ma bayani yake saboda ni ina gane fuskokin ƴaƴan abdul muttalib yana nufin ƴan uwansa na san yaya yanayin da yake koma in za su mutu za ta bar duniya ana ganewa saboda haka ni ina ganewa an kai baka sani ba sai ce abin da zan baka shawara fa da hasbina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga zo ka zo mu tafi ni da kai gurin annabi alaihi salatu wasallam fal nasalu mu je mu tambaye shi fi man hadal amr kun ji karatun ku wai al'amarin nan ya bar duniya hannun wa zai fara me kenan khilafa yawwa khilafanci idan annabi ya bar duniya hannun wa zai fada ayyuwal khilafa hannun wa zai fada manya kenan fa in kana dina allama na zalik idan gidanmu zai faɗo mu ahlul bait annabi ya gaya mana tuntuna mu sani wa in kana bi gairi na kallamnahu in ko ba gurin mu zai faɗo ba ka ga sai mar magana ka tambaye shi cewa ya rasulullah mu fa kuna gane zancen nan ko yawwa saboda haka kallamnahu a wajen ruwa ya zuwa ya da cewa allamnahu an fahimta akwai wannan ruwa ya karka je wani lokacin wato ka ganta to me ya faru yace ba'ausa bina ba'ausa bina ko ko kuma ba'ausa bina wato sai mana wasiya wasiya shine a gaya muku abin da in mutum ya mutu za ka amfani da shi ne wasiya fakala abin sai sai na ne ce inna wallahi ko kuma abin da yake nufi shi gairi na ba ausi bina abin nufi idan ka ga ba zuwa ya ba sai ya mana wasiya abin nufi idan namu ne sai ya gaya mana ya bada wasiki cewa bayan ya mutu ko bayan ya bar duniya a bawa wani shine daidai gaskiya fakala abin sai na ne ce inna wallahi mu kam da rantsi da Allah in da Allah ba madana ha muka je muka roki annabi alaihi salatu wasalam cewa ya mana wasiki da cewa mun ya bar duniya ba mu alifanci idan ya hana mu fa la yu'dina la yu'diya an-nas abadan kaga idan ya hana ya hana mu a gaban mutane ba bai kuma ba mu domin a gaban jama'a ku dubo ne yake ba a gaban jama'a yake ba za a ba mu ba yace gwaran bari a juro har abin ya zo kanmu la haula wala quwwata illa billah to shi ne ba da hu abadan bayan annabi ya wuce duniya har abada in dai ana mutu ba ne babu wa inni wallahi yace ni kam na rance da Allah la as'alu ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abada har na ba duniya ba zan tambaya annabi kilafa ba zan tambaya ba kun san wannan maganar sai ta janyo wasu daga cikin magabata suka ce wato shi ne dalilin da ya sa ƴaƴan kai na daga ba ɗaya babu wanda ya wannan kilafa cewa wanda mulki ya dore a gare su su ne banin abbas din shi abbas din da ya tambaya shi ne za ku ji ana cewa kawuwar abbasiya ko banin abbas su har sun zo sun rika mulki sai na halu kun ga gogol mai da aka sai na hasan kwata kwata wanda nawa yayi wata shida ne sai na halu sai kuma kun ji san bai faru ne amma nan zancen kawo shi ake babu nasi malamai suna kawo ko shi fadlul lahi jilani a cikin fadlul lahi sama din ya kawo magana amma dai cewa ake in saha in har ya inganta domin suna kawo magana da cewa wai annaba ne da su sallallahu alaihi abbas din addu'a yana cewa Allahumma ja'al li salamati fi asiri akwai ba su kawo wannan to kun ga wannan wannan zai kara ba wani ilimi da yawa na cewa masu zagin sai na Abubakar da Umar akan halifanci da gangan suke yi domin sai na ali lokacin da aka zo aka nada kafin kwana uku da Abdullahi Abbas Abdul Muttalib yake fada aka nada shi a matsayin khalifa wato sai na ali yake ina so amma na san ya fi ni cancanta ka duba wannan hikiman magana saboda haka tun da bai samu ba yace yana so amma ya fi cancanta kuma shi Allah ya ba shi zai man mu baya haka da lokacin da sai na Umar ya zuji ma haka ya faɗa yace illa so kana so daban kuma kai ka fi kowa cancanta daban ba haka bane yawa to da haka ya faɗa amma kaga ɗan ba da rariya zai su tsitsi ne masa duk kuma ya taimaka musu a tafiya gaba ɗaya ya taimaka wa sai na Abubakar ya taimaka wa sai na Umar hasali duk wanda ya hau sai ya nada shi wani abu haka sai na Usman mazabai gaba ɗaya ba malamai ba taɓa yin zabani akan kilafancin kilafin sai na Abubakar da Umar ba ba zabani ijma'i ne inda aka yi zabani kawai gurin sai na Usman ne da sai na Ali cewa waye ya ji kuma da sai na Usman ya wuce shi ma ya kallama yayi mu baya shikenan amma magana Abubakar da Umar babu inda aka yi zabani jima'i malamai suke cewa akan daga annabi sai abubakar sai umar akan sai na usman ne kawai aka yi sabani kuma shi ma da Allah ya ba sai na usman ai ka dara da alƙaba ta shi yake nuna ma cewa addu'a da annabi yayi ita ce hakan shine daidai domin shekara talatin din da annabi ya faɗa za a yi ita suka yi su hudun nan ita suka yi a gurabdulaiki kenan wata shi ne ya rage kawai wanda zai na alhassan ya cika inda ba mutum zai ce ba na musiba ba babu man kaddaba akhiral akhiral kitab assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya rafe ko da yake din yana kan magana dan din dai wato mutum zai rubuta wasila ne ce good morning ko to so da haka babu da yake magana kan wanda ya rubuta a ƙarshen wasiƙarsa sai ya rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah shine dai conclusion da ake magana bayan ya gama sai ya sallama shine ba wanda zai ce ma'asala ya zai rubuta ya ce ma'asala ya ɗauko kalma ko larabawa su ma ka ce bala wa kataba fulani ibnu fulan kaga a karshen wasila yana cewa wani ne ya rubuto daga wani dan wani shine your faithful din nan sai a sa juna zana a sai ne ita ce ba wannan duk zaka amsa su kai sai ce ni ashirin bakila ne da jihar la hawla wala quwwata wato koda ɗan AM ne garantin ba su zo ba mu muna da ita addini domin an koya mana cewa wai sai ka ce a wato ishirin ga watan kaza shine bakila ne ashirin bakila wato ne ashirin bakila ne da jihar abin da ake nufi shine ga kwana goma da ya rage a cikin wata nawa ga wata kenan ashirin ga wata da kwanan wata kaga da introduction opening da kuke faɗa da nan body da closing ko kuma conclusion gaba ɗaya addini ya goya ba gashi nan muna gani an gane ko gaba ɗayan da gashi nan an koya ma قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن ابي سلام قال حدثني ابي انه اخذ هذه الرساله من خارجه بن زيد ya karbi wannan wasiƙar ne da Khalid ibn Zaid wa min kubara ya Ali Zaid ita ma mun yi wannan zaba a satin da yake rikin jagororin Ali Zaid bismillahir rahmanir rahim bi Abdullah Muawiya amir al-mu'minin min Zaid bin Thabit salamun alayka amir al-mu'minin wa rahmatullahi fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu ina sai ga godiya ga ubangijin da ba wanda ya cancanta a bauta wa shi amma ba bayan haka wasu ba da yi suna cewa wanda ya fara rubuta bayan haka shi ne annabu dawo amma dai haka wasu suka ce cewa shi ne fa innaka tas'aluni an mirathil jaddi wal ikhwa kana yi tambaya dangane da gado na kaka da yan uwa me ya rabon su fa da karar risala sai ci gaba da bayanin risala din kamar da imamu tabarani ka koma mujamul kabir zaka ga ya kawo risala din wa nas'alullahi al-huda wal ilm wa tadbir muna roƙon Allah madaukakin sarki shari'a da kiyayewa da tabbatuwa bi amri na kulli ki al'amuran mu duka wa na'udhu billahi an nadilla muna roƙon Allah madaukakin sarki muna neman tsari a gurin Allah madaukakin sarki dan kada mu bada auna jahala ko mu yi wauta auna takallam ma laysa lana bihi ilmu ko mu dora wa kanmu abin da babu da ilimi a kanka mutum ya ji dage a rayuwa ko kuma harkan ilimi ya shiga abin da bai sani ba wa salamu alayka amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu sai close gaba ɗaya wasikar gaba ɗaya an gaya ma ita nan da introduction da membadi da conclusion duk a wannan hadisin akwai wa kataba wa aibu yawmul khamis kani yace wanda ya rubuta wasiƙar shine wahayi rana alhamis da an za a rubuta wasiƙa zuwa ga yan mata ko wasu gari ko wani abu ai haka ake wani ne ya rubuto sai yace litin ta ya kira ta baki ya ce ramadan sha takwas ga watan ramadan shine bayanin ko sha bakwai ko sha takwas za a ji domin ba san me za ta ƙare ba ƙarshen watan sanata sinadaini wa arba'in shekara ta ɗari arba'in da biyu wane mutum shekara ta arba'in da biyu wasiƙa ba ke an gaba babu kaifa anta babu da yake bayani akan kaifa an ya kake abin da haushi ba haushi yake cewa ko za ka yanzu dan karamin yaro ba zai ma magana ta wasa bai ce ya kake a ladabin magana wanda zai faɗi wannan sai na sama zuwa na ƙasa gaskiya na sama ne zai gaya amma kai yin budurwa ka je tare da ka za ta gaya ma ya kake ko za su iya yin wannan yan ba ya ko ka girme da za ta iya amma dai mutum a wani ladabi na zamantakewa zai ka wannan gaya babban mutum ka ce wai ya kake ba babban mutum ka ce da shi ya kake a ba daidai ba ne an gane ko yawwa قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب الله يقرا masa yadda وسلم عليه رجل wani mutum ya zo yi masa sallama farar da salam ya ji yi masa sallama sun maka ala umar an rajula kai ba an sai na umar yace kai ba an da ya kace hawa yi kenan ko shi ne ya kike nan fakali yace ahmadullah ilayka ina sai aka godiya ga Allah fakali umar umar yace hadan nabi aradtu minka da ma wannan nake so in ji ka faɗa wannan nan ba ga gare ka ba Allah ya yi kai ba an da mun ji ta kuma babun kai ba yujibu yujibu idan kila lahu kai ba asbata babun da yake magana akan ya za ka ba da amsa haka ce mun kwan lafiya barka da asuba قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله ابن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ جابر بن عبد الله يجي أنشد عن النبي يا كو وأنجلي قال يجي بخير من قوم لم يشهدوا جنازة da ta waye gari lafiya amma cikin mutanen da ba su ranga gawa ba walan yahudu mariza sannan ba su kai da mara lafiya ba ko za annabi ya taba tambaya ai mun wuce a baya sai na abokan ya tambaya yake waye ya gaida mara lafiya yau a cikin ku sai na abokan ya daga hannu waye je raka gawa ya daga hannu waye je waye ke azumin namula ko duk ya daga hannu duk abin da aka tambaya shi ne shine annabi alaihi salatu wasallam yake babu wanda zai riga ya ka komai Abubakar Siddiq an gane ko yawa to shine saboda haka kamar annaba ne wato annaba ne ya zo Islam da kudai da su wayannan abubuwa cewa da zaran mutum ya ji wani bai da lafiya sai ya duba shi da shi ne yanzu kuna ta faɗa malam Umar bin da muka zo ana ta baba da inji ana cewa an ce ai an ce malam Usman din bai da lafiya a ba an ce bane kai da karatu tunda kuka jiran Lahadi to gaba da yayin litinin ku duba shi talata an gami wanda ya saba hidima bai zo guri ba tsakani da Allah ai ya kamata ladabin karatu shi ne sai abin cika a jiya yake a jiya ga baka da lafiya eh to Allah ya sauke Allah na kalli wannan shine zamantakewa kuma adabu da hukuncin ba abin da yake koyarwa kenan gaskiya yanzu irin wannan ne aka zo sai a ce kwana hudu da fito sai a ce ai jiya da su ko je kare ba haka ake yi ba kuma ana magana wai sai ranar Lahadi cewa bai zo gurin karatu wanda ya saba mu'amala a guri gaskiya gaskiya ya kamata na faɗa na gaya wa wanda muka karanta da ruburan cikin gandu da sunan da na rantse da Allah kafin bi karanta da adabu ruburan a gandu akwai abubuwan da da yawa ba aka nake ba da karanta shi ne dan da tabiyar gaba daya saboda duk abin da nazo karantawa sai na yi rufarin din sa kai na gani haka nake yayi magana akan ruwa da nazo na kalli yanayin ruwa to to zan gwada kaina yau din nan nawa ne a jikina to in ba da kyauta in dai ba maroci bane da wannan na rika gwada kaina da adabul mubarak kafin mu gaba je da nagara canje tabi'u da yawa haka ake karanta idan ka zauna a halari ka ga baka baka an gaba islam an je an gaba dawo an je kalle ka ga bai canja ma ko wani wajo ka sake biya wannan shine ka'ida saboda haka ya kamata gaskiya a rika tabbata karatu ku rika tabbata shi ko yaya shine mutum zai samu canji a rayuwarsa wannan da yake bukata ba ba yawan karatu ba ce wani amsakin malin ba shi muke bukata ba sai an wuce nan ina yawan gaya wa alarmomin mu da gandu cewa yanzu an wuce magana fa harji a qur'ani magana tadabburi yake mun wuce magana harji kuma domin yara kanana su san da qur'ani yanzu yanzu waye alqur'ani tadabburin wa amalu shi muke bukata da akwai yara wanda za ka ga ko da tana turo dan kwaliya da tarke ma tilawa za ta gawa mai Allah mun kwalinta a gaban goshi kuma ta iya alqur'ani tadabburin wa amal shi muke bukata shi ne kalubalen da muke jebawa hatta manyan malaman mu cewa yanzu za mu zo mu shari'a da wani mubarak sai mu zo mu ga ma wani sai da yake kara 20 bai fakin masallaci ba ga kuma karatu mutafallin ne alaramma ne muhaddis muhaddis ne bakin yi ne ni da wannan amma mu malaman mu ne Najeriya ce ba ya haddace kaza ba ai ma bayanin ibada ba ba bukatar wannan da an wuce nan an fahimta da ku yawa to shi da abin da malai yake gaya mana anan cewa قال حدثنا محمد بن السبا قال حدثنا شريك المهاجر kuma wannan shi yake janyo albarkar karatu sai ga Allah ya kama albarka abubuwan wanda sun wuce ka da yawa a karatun baka kai farkin su ba amma wallahi ba a jin turiyar ko kadan to kun kana neman albarka gwadawa ai sai Allah ya sama albarka ita ake nema yawa wannan muhajir ɗin fika ne kamar da ma ya kawo shi a nan yake cewa fika ne da yake faɗa yake wa huwa saniya wani makeri ne kare yace kuntu ajlis ila rajulin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wata ran na zaune a gefen wani daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam zakmu yace babba ne shine zakmu min al-hadrami yana ne cikin mutanen garin Hadramau eh fakare ila kila lahu aka ce da shi ya kasance aka ce da shi kai ba asubaka ya kawai gari kana da yake la nushriku billah la haula wala quwwata illa billah mun wayi gari ba ma shirka da Allah wannan abin da bujit ne ne ya kamata ka bujit kirji a kan cewa ba shirka mun wayi gari ba ma shirka domin illa ce da mutum ya fada ba da ni da goku da yandi zai auta ba da kan kiri zai bauta in kaga ya fita hatta ya rige jabalu ya san bil qiyas lan wa alfu lan قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيعي ابن عبد الله بن الجارود الهذلي الهذلي كو يوا قال حدثنا زيد بن وهب قال لي ابو طفيل ابو طفيل هو هو اخر الصحابه موتا يا رسول الله شكرا ta ɗari da nawa da goma bayan hijira shine a cikin zaben shine na ƙarshen mutuwa daga shi kowane zabi ba na duba a duniya a basira daban mun gaya muku wanda ya rasu a basira daban a kuba daban ba shi nake magana ba a duniya abu sosai yace kam ata alayka lokacin da yazo gurin ka shekarun ka nawa kullu sai nace ana ibn salati wa salati lokacin ina shekara 33 قال يجي أبلا أحدثك بحديث سمعته منه زيفة بن اليمان kin ba na baka labarin wani hadisi da naji daga gurin Huzaifa ba inna rajulan min mu'arib mu'arib khassa wani mutum daga cikin mu'arib khassa lokacin da aka yi yakin zatu rika zatu rika shine wanda yaki wanda za ku ga wasu ba saboda garara ga takalman su sun yayyage da aka zo da aka yada zango zan to ga tsananin rana ba gurin da za a mace da aka samu bujiya daya bujiya daya shine aka sai a barwa annabi alaihi salatu wasallam ya dan yi inuwa da ita sai dai kowa ya san zamu ya funza ya kare rana saboda tsabar zamun rana to shine ya rata yi ya rata yi takobinsa a jiki wani mutum ya tulalu ya zo ya cire takobin za ku iya tunawa da ya cire takobin annabi da amarka ya ga mutum a kansa da takobi su kuma duka abai ba sa gurin sai ce manyan mana uka minni yau wai sai kwace ka da gari ya ce Allah shi ne ba da suka ce sai takobin ta faɗi daga hannunsa wasu malamai suna cewa wata cuta da ake kira kwiba kwiba ita ce kamar faralai sai ta sa gaba ɗaya hannun ya zama ba ba zai iya rike ko biro ba sai ta bani sai annabi ya tashi ya ɗauka shi sai ya ce wa an da manyan da ɗauka minni tun da ga Allah ba sai shiru sai ya ce kun kai akhir ya ce ai na zan baka rama mummuna da mummuna ka ji dabara ta kago ya ce ka zama mai kyakkyawar fansa sai annabi ya ce to dama aikin mu ne yin abuwa ka je na yaje ba kuma ya ɗauka yin da ya gaba to shi ne amma daga baya ya zo ya musulunta daga baya an fahimta da kyau ko to su ne wayannan mutanen su kalu lahu amru bin sulayy kun ji sunansa amru ibn sulayy shine sunansa shi wannan wa kana lahu suhba an ce sahabi ne wa kana bi sinni yawma idin a lokacin yana daidai shekaru na shekarar sa nau kenan yawa yake a lokacin shekarun sa daidai da dawa a yanzu wa ana bi sinni yau yace ni kuma lokacin ina daidai da shekarun ka a yanzu kuna ganewa shi wanda yake wa magana matashi ne sai ce a lokacin shi a lokacin daidai da shekaru na a yanzu 33 ni kuma ina daidai shekarun ka a yanzu matashi ne ni ban kai ni shekaru ba ya yi balancin equation a sai na huzai fa fi masjid yake mun je gurin huzai fa a masallaci fa ka hatta ya kai da kauli ina zuwa sai na zauna a can baya ban talaka amru hatta ka ba gai ne dai shi ko amru ya ci gaba da tafiyarsa eh har sai da yaje wato wato ya zauna ya je ya zauna a kusa da a can gabansa kare yake kai ba azurata an kwan lafiya an kai ba azurata ta ko kuma barka da yamma ya abdullahi ya kai abdullahi haka yake da shi ya abdullahi ya kai abdullahi ko kuma wata ruwaya yake ya ala abdullahi haka yake a wata ruwaya na to ya tambaye shi wannan kala sai yake ahmadullah ina godewa Allah قال ما هذه الاحاديث التي تاتينا عنك yace wanda ya labarin hadisan da suke zuwa daga gare ka ana cewa kai ka faɗa hadisan da suka shafe mu sai mu ji kai kake kawo a shi aure ba shi ne sai mu sai rasulullah ko haka bane annabi ya ga mar abubuwa da yawa da cikin sahabbai har ɗan gidan su wasu ban sani ba Ali yace wa ma balagaka anni ya amru bi aka ce ma na ce ya kai amru قال يتي حديث لا أسمعها يتي حديث دليل من تبا جنسوا لم أسمعها قال يتي إني والله لو حديثكم بما أسمعه to barin da yawa na rantsi da Allah akwai hadisan da ni da naji tun da na zantar da kotu man da zautin bi da ra'a hadalai ko jana'a hadalai yace wallahi da ba ku bari kai da wannan ba sai kun kai da lahira shine sirrin aiki lokacin da Allah ya gudanar da annabi alaihi salatu wasalam munafikai su 80 da wani abu ai annabi ba wanda ya gaya duk cikin sahabban sai shi Uzaifa shine wani lokaci sai na Umar ya ce da shi su ai munafikan nan da annabi ya gaya ma sai ce ne shirin da annabi in fada yace a yace to na aka da Allah da ni a cikin munafikan ne yace babu kai kuma da kanka ka tsara tambaya ta kowa domin kaga in yace da ni yace babu yace wani ba babu ai kaga da haka za su ta fita sai yace karka kuma tambaya ta kowa kaga dai raina war baya cikin munafikai walau kan yi almushrikun da suke cewa munafiki su rafida da suke gaya mar su baya ciki ko zai faɗan cikin gida da ake cewa kaga duk littafin da suke yi na mutum uku ko biyar ai da ba ba ko to ya ce babu shi to shi ne yake walakin ya amru bin sulayya idan ra'aita kaisan tawalat bisha to sai dai yake ya ji amru dan mu sulayya ina baka shawara gashi ulaifa na bayani idan kaga kaisu banu kai sun samu jagorancin sham bal hadar hada yace to kai na kanka wallahi kun ga wani labarin ko da yanzu yake gaya ma cewa idan ka ga mutanen kaisu banu kai sun samu jagoranci to ya zama da dafa wa kanka ruwa kai ta kanka kago wani labari ne koyayye da yake mutuwa ko wallahi na rantsi da Allah la tadau kaisun abdan lillahi mu'minan illa asabat su banu kai sun suka samu jagoranci duk wani mu'mini wallahi sai sun furgita shi au qatalatu ko ma ta kace kaga wannan labarin ku ai ne zafi ne wallahi la yatiyanna alaihim zamanu na rantse da Allah wani zamani zai zo la yamna'una fihi dambu tal'a ba za su kyale kowa ba kwansu da kwarkwata shine da wato dambu tal'a kowa ba za su kyale ba shine abin da malamai suke magana ai masilul ba shine ana magana gangarowar ruwa daga kan tudu shi ake cewa tal'a an fahimta da kyau ko yawa to kaga ruwa ya tashi gangarowa daga tudu an kwararo shi abin da yake kan daidai gurin ruwan da na na saman ma ba zai bashi ba ballanta na wanda zai zo ya tara a hanya shine abin da ake magana a kai an fahimta da kyau ko ba za su bar kowa ba kwansu da kwarkwata kowa na ban kasa sai sun gawa ne kira yanzu shirin da aka yi shi ta ina ga wata ruwaya da ta zo cewa inna hadha al-hayy min muda cewa la yazalu bi kulli abdin salihin yaqtuluhu wa yahliquhu wa yuflihi wannan mutanen da su zo daga muda ba za su kyale duk wani bawan Allah ba duk wani da yake talibi eh ba sai sai sun kaje shi ko sun halaka ko su karar da mutane gaba daya yana da asayul adabul mubarak ya kawo ita wannan ruwaya da nake faɗa babu khairul majalisi aw tawha babu da yake magana akan cewa mafi alkhairin wato majalisi gurin zama shine aw tawha gurin da yake da yalwa قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال اخبرني عبد الرحمن بن عمرو ابي عمرو الانصاري في wannan sunan mahaifinsa ne an gani yawa mutum ne wai an ce malami ne malamin tarihi ne a Madina da shi wannan irin mutanen ne masu ba da labarai haka sun san tarihi kare yake udina Abu Sa'id al-Khudri bi janaza an bada an bada izini ga wato ga wato an je an nemi izini a gurin Abu Sa'id al-Khudri a kan zai zo yawa wata gawa sallah kare yake baka annahu takallaba sai makara a ta wannan kawun majalisan kowa ya zo kama guri gaba a nan ana jiran gawo sai kowa ya zauna to lokacin da ya zo sun maja a ba bayan nan sai gashi ya zo fa nan mara ahu da kawun ta sarrahu anhu to da mutane suka gani sai suka rika gaggawa zuwa gare shi wa kama ba a zo mu anhu ne ya tuni da bi majalisi wasu suka tashi dan su bashi guri to liman ya zo ai kaga za a yi kokarin a bashi ka ba fito daga a bashi gurin zama fa kana sai ke na inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi yana cewa khairul majalis awsa'uha mafi alkhairun gurare shine gurin da yake da yalwa sun majalaha ne yunkura majalasa fi majalisin wasiya sai koma guri da yake da yalwa ya zauna abin nufi gurin da suka ba shi ya zauna yanzu a matsa suke su ba Allah ya sa kun gane yawwa za ga wasu sun maza amma su ke lalle ka shiga tsaron su sai ja na ji annabi din da ga guri da ba guri ne sai ku ce zauna a nan amma ga gurare sai a ce sai na zauna a nan saboda kowa yana so za mu zo mu ji babi a nan gaba ai akwai wanda suke miƙe kafa ba don mutumin kirki in ya zo su bashi gurin ya zauna a kusa da su za mu ji babu nan gaba to babi na karshe da za mu tsaya akan su shine babu ne cikin babu da kibla babu da yake magana akan fuskantar alkibla قال حدثنا مسلم بن زورة عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن منكر سفيان ابن منكر كو أبيتي أنا أبيه قال كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة ما في يوم زمن عبد الله بن عمر ما في يوم زمن ستون كذا جرا جرا كلا القبلة ko ba a masallaci ba ballantana kuma a masallaci mafi yawancin zamansa ta ba ce ma ne dole bane amma ana so a nuna wa yadda sahaba annabi suke kokarin kwatanta abubuwa da kwarai mun mutu a baya da ku akan akan ajidawa ana san malik ya biya kuɗi dirhami ɗari ya biya kamar kai ne yanzu ka biya kuɗi zuwa Lagos a jirgin kawai saboda ka ga wani ya hango wani ya yi ajidawa ya je ya bayan abu kalla ya dawo kai yanzu ka biya garin zuwa Rima ma ba za ka iya ba ko ba haka bane za ka kudin ka gwara ka to wannan ake so a nuna ma dan gane da wa sabba eh to za da haka wannan shine ai ba gano shi shi ma gani kamar misali yanzu a gaban ka ya ji jawa sai ya hau a daidai da wani iri ne sai ka hau wani kabiji abin da nake nufi kenan ai ba da garin ka hango shi ma ai ba a san ya hango shi ba hango shi kawai yana tsallake ruwa wancan ya yi ajiyawa sai ya hau jirgin ruwa ya biya kuɗi aka kai shi gurin da zai ce yana muka la sannan ya dawo to kaga fakara yazid bin abdullahi bin qusayd sajda sai yazid bin abdullahi bin qusayd ya karanta aya ta sujjada ba da duluyi don su bayan rana ta kullu fasajada sai sujjada aya sujjada yazo ko kaga ya karanta daga ina kenan daga amin wannan karatun da kuran lahi tun da kan daga filin kasa kenan talatin da kasa an mun ce ba ba a sujjada a sama daga fatiha zuwa kadi duk ba a sujjada ko akwai yaran ma babu ba ba a sujjada an an fahimta da kyau ko yawwa ai muka ce irin nisbul asfal muka ce shine mai sujjada karshen azab karshen larabi akwai sujjada daya oke haka ne kowa na abokan ko ce kalla ce ba ta zuwa sama ba kalla amma sujjada akwai abuwan kalla na ke so in ce sujjada akwai da tun daga kan larabi ta fara shi ne wuce cewa walam ya ce kalla في ولم يأتي في القرآن كلا ولم يأتي كلا في القرآن فعلما ولم يأتي في في القرآن في نزله الأعلى an fahimta da da kyau ko shi ne abin da yake nufi shi ne ita surar da kalla babu ita tun daga kan fatiha har zuwa suratul kafi babu kalla ta fara ne daga suratul maryam a fara'aitan da jika fara bi ayatina wa qala la utayin da malam wa walada asala al ghaibu am amsa daga inda rahmani ahada kalla ita nake so in kawo ba sujjada ba ita sujjada alama ce kawai cewa duk wata sura din dai makkiya ce madaniya ce ba sujjada ita nake so in faɗa surar sujjada babu in dai madaniya ce to babu sujada sai dai a surorin maka amma kalla kuwa babu ita a surorin ba ta fara daga sama tun daga fatiha har zuwa kafi ba kalla sai ka zo maryam shine fa'idar da nake so in fada ba wancan ba to shi ne yake cewa kaga surorin da yake biyawa anan ya biya wata kila ko dai suratul arab ko suratul hajji ko suratul maryam ire-iren su ya biya to da ya zo kan sujada ko suratul najm fa sajada sai sujada wa sajadu su ma sai suka yi sujada wanda suke gefen gurin illa abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi kadai ne da yi sujada ba falan ma da hadis jamsu yayin da rana ta fito gaba daya Allah abdullahi abu wajahu ya abdullahi dan umar ya kwance wani abu kamar mazaji wani abu ne suke daura a jikin wato kwancen nan su kamar ta juji sai kwance shi tun ba sajada sannan shi sai sujada kun ji wani samu wannan shi ya sa aka samu bambanci wasu na ganin sujada ai wata cikin abun da in ka samu sujudu tilawa ba ka bukatar sai da alwala ba ka bukatar sai ka kalli alkibla domin ba sallah ba wasu kuma suna ganin sai kana da alwala kuma sai kana kallon alkibla amma zancen da yafi inganci sujudu tilawa ko sujudu shukuri ai ba mu sa bukata alwala to je shukuri yanzu kawai ai ma albishir cewa ka samu kaza kawai sai ka fadi kai ka ji ka ka ji jarabawa sai ka fadi kai zantan da ya bai inganci ke don ba sallah ba ko shi ka ce faɗa cewa idan idan da sallah ce to sai an baka sharadin alwala yawa فلما طلع الشمس على عبد الله وجهه ثم سجد وقال يجي ألم ترى سجدة أصحاب الله كم بكذا واتو سجدة بأن قوم كتكيبا إنهم سجدوا في غير عين ثلاثة تكون غير عين ابن عمر كنا yace sun yi sujjada ne a lokacin da ba a yin sallah lokacin kullowar rana da lokacin da ta tsaya na jiya sama da lokacin da za ta faɗi an fahimta da kyau da lokacin da za ka faɗi to wannan shine inda ya kamata mu tsaya za mu tashi babu idan kama sun maraja ila majalisi babu da zai magana akan ladabi na gaba cewa idan mutum ya tashi ana zazzaune kawai ya tashi ya je amsa waya ko ya je alwala ya dawo gurin zaman sa ya za'a shi ne bayani da zai abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana ta roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ta roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya gidan asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suka za aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين